to bismillah
Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim Bani alal illahi Kau ya ce ya ishe ni duk da dai ɗabi'una je aziya saliku cewa ni mai shiga ne bi hobbi da soyayya ta liman yahdihi fihrun wa malik na na yi riko ga hanyar annabi Muhammadu wanda ƙabilar Firu da Maluku suka ɗaukaka saboda shi bi kulli fatan hubbu duk wani saurayi da ka sani yana da abin da yake so ko bai fada ba ko ya shiru in dai matashi ne to akwai wani abu da yake so a ransa wa qasdun wa qasadun eh, wa mafarun kuma yana da alfahari wa inni bi rabbil hashim dahara wa wa kace li kulli fatan hubbun duk wani saurayi yana da abin da yake so wa qasadun kuma yana da wani manufarsa ko ta manufa tasa shi saurayi wa mafarun kuma da wani abu da yake alfahari da shi duk matashi haka yake to wa inni bi rabbil hashim dahara ma siku ya ce ni kuma da soyayyar ba hashimin dangi ne ruku annabi muhammadu wannan baitaka ana gane shi ya yi su ne yana matashi da akwai baitakan da yana da tijo to waɗannan yana matashi ya yi su kenan shekara 28 to shi ke cewa kowane saurayi yana da abin da yake so yana da wata ma- manufa kasa ta makasarinsa sannan akwai wani abu na alfahari da yake zuciyarsa in dai matashi ne yana da wannan tabbas shi ya ce to ni kuwa kawai abin da yake zuciyata soyayyar annabi muhammadu ba hashimin da yake ni da ita da ya rubuta fashibni badihul mustafa shagali na shine a muhammadi wal mustafa yaban mustafa bin zabi wa wadadu da soyayyar annabi muhammadu sabila alladhi ma ishtu idin ya saliku ita ce hanyar nan da na bita wacce ne riko da ita shine sabilin lazima ishu a wannan hanya ne zan rayu inni ya saliku kuma ni mai riko ne da shigar da ne hanyar annabi muhammadu to alayhi salatu llahi salatin allah ya tabbata gare shi Assalamu Sannan amincin allah ya tabbata gare shi yarikun al-mawla ubangiji na ya tadariki da ni wa qarni wadadu ni kuma yi tadariki da karini na na ga muku abin da ke cin tadariki kamar mutum ya fado daga sama a tabe shi in ya fado daga sama zai rugurguje in ya fada yi ko ya mutu to kafin ya duro a tabe shi ya ce to ubangiji na ya tadariki na kafin na fado ubangiji ya tare ni ai tadariki na ni ko mutanen zamani na in yi tadarikin su da ni ne halifan Allah za mu je alayhi salatu llahi salatin Allah ya tabbata gare shi assalamu Azamis ya tabbata gare shi wa alihi da alaye da sahabbai عدو وتداركوا su sahabban annabi su ne wanda suka shiryar wata da'ar ko kuma suka riskar da al'umma cikin alhairi زبوري وتوراتي littafin zabura ta kantinan zabura ita ce ta annabi dauda eh a taura kuma ita ce ta annabi musa to shi ne ce to littafin zabura ta wa taurati da attaura ta وذلك لم يزل wanda ni na ba za su gushe ba suna nan daidai مديح إمام الهاشم to ya bamba hashimin dangi na muhammad shine zabura ta kuma shine attaura ta منتهى الأمل shi ne cikewar abun buri وصوري عن الطاعات wasuri takaitawa ta adad da'ati na takaita a bisa biyayya يجبر كسره annabi muhammadu shine mai dora karaya بمريح همامي eh wato ainihin yana dora karaya ta bi madai humami da yawan yaban mewan himma فالمحبة لي أمل soyayyar manzon Allah ita ce aiki li a wajena shine bal muhabbatu soyayyar manzon Allah amal shine aiki li a wajena ma'ana shine aiki na to وصوري مدوح الشام to wancan ko ga na farko ya ce kusuri ta gaitawa ta na biyu kuma kusurin ba ta gaita ba to lugga kenan shi kuma kusuri ka tambuna kenan amma da iri ne ya rubuce ta kusuri ka tambuna مدين الشام shi ne wato ainihin birnin sham قوس da kosu maɗaibatin da ɗaiba wa kaulahu da kuma kaulaha التهيا بذكر الذي كقل duk waɗannan sun ra'ayu da ambatan nan sun sallama allazi kamul wanda shine cikakke kamili dan abdullahi أجاوره بكوفة ina makotaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a garin Kosi وهو بطيبته ni ina Kosi shi kuma yana ɗaya ba Madina وأبصره بالدور ina kallon annabi Muhammad da wato ai bin nuri da haske nake kallo manzon Allah والقلب لا المؤلم ina ganin sa da zuciya lal muqadda da kwaran ya ido ba a wannan lokaci Allah sallallahu alaihi wasallam yana Madina Madinatul Munawwara ni kuma ina garin Kosi to ina kallon annabi sallallahu alaihi wasallam da idan zuciya da haske lalle mukan ba da kwaran ya ido ba to haruhu bil bari ina juyar da magana ta ta yabo ga annabi sallallahu alaihi wasallama wal qalami alladhi yusrifu abdahi da alkalamin nan da yake saba ado da yaban da nake wa rasulullahi lahuna hatman fasal wanda hanyar manzo Allah shine ta farkin man wasal wanda ya sadu zuwa bin Allah shafi'ur wara na Muhammad mai ceton halitta kulli ka hayati kasance gare ni matsayin rayuwata ka kasance tare da ni cikin rayuwata ya rasulullahi wa in abu idan na mutu ma ka kasance tare da ni wa zalika hasbi wannan ya isa mun komai ya zama kana tare da ni rasulullahi a nan duniya muna tare da kai kuma a lahira to wannan ya ishe ni komai na wa hawali mubiyati shafi wannan shine abun buri na shamil wanda ya game ni gaba daya aya sayyidi ya shugabana ajil al awati ya dan atikoki kakanninsa ne atika atika atika din ne muku bayani wajen guda bakwai duk kakannin annabi ne ta khayra man yujalu ilayhi al bid shine fiyayyen wanda ya yanke jeji ya taho zuwa gare shi ya khayra man nahal ya fiyayyen mai ba da alkhairi min mabda'il kaunain ba a samu wani a cikin duniya da lahira ba dan yaruna qata wanda ya hauta huwa abarru a mai yawan alhairi a ce ga wani mutum ya hauta huwa kuma mai yawan alhairi da kyauta akan kuma ya hauta huwa a rayuwarsa wa amfaninka kuma mai cika alkawari daga gare ka ya khayra man ya kera man fasal ya fiye yin mai ba da alhairi wai ma'ana duk wanda ya hau a ce a duniya akwai wanda ya hauta huwa kuma ya cika alhar alhairi ya ba da alhairai ya cika alkawari to ba a taba yin kamar annabi muhammadu ba su kansu masu hawa taguwar babu kamar dan abdullahi a wajen alhairi ta fatika madihi bafi ka bade yabo na a cikin ka yake wa hawika madani kuma hakan tsammani na abin da nake faɗai yana cikin ka ya rasulullahi wa arju min ad-darain ina kaunar a azurta ni wadatar duniya da lahira wal ilma kuma ina so in sami ilimi wal amal da aiki da ilimin wa maghfiratan kuma ina neman gafara kulli dhanbin daga dukkan zunubai na wa sutura ma tadammana sirri da kuma eh, wato ainihin a suturta ni daga sirrin da ya kunshi alhairi a tare da ni wal hidayat Allah ya shirya da ni wal jazaa wal jazal kuma ai mun kyauta ai mun baiwa wa baraka rabbil arshi Me?
kulli ma ladayhi ubangijin al'arshi ya sanya ala- wato ainihin albarka cikin dukkan abin da yake gare mu amin shiru shiru bayan yau kan saduwa to kuma gashi ya haɗu da masoya ya ce ubangiji ya sanya albarka cikin dukkan abin da yake gare mu min ahli daga ahalina wa auladi da 'ya'yana wa kulli alladhi da wasala dukkan wanda suka sadi zuwa gare mu wa in lam tubarikni ya rasulullahi idan baka yi tadariki na ba farish ya saqidu to daraja ta da girma na ya faɗo in dai baka raskar da ni ba to girma na ya faɗo sai sai fa arshiya kaga gado kenan gado na ya faɗo to ba gado ake nufi ba ana nufin girma da ake cewa ya hau gadon sarauta to shi sarautar ta ita ce ba gado haka na zama a kai ba shi ne ba na to fa inni qad akthartu bil dhanbi shehu ya tawaruwa nan yace domin cewa ni na yawaita yawan kurkura kurai na zunubai wa dalal da kuma zamiya wa lam arju sai dai kuma ina ƙaunar illa anna ahmad shafi wanda cewa na muhammad mai ceto ne liman qala sadra ga wanda ya baiti ɗaya duk wanda ya ba na muhammad sadara ɗaya na muhammad zai cece shi To, fi sana'u cikin yaban annaba in dai kai baiti ɗaya tak na yaban manzon Allah ko sadara ɗaya to manzon Allah zai cece ka wannan hadisi ne wa ma ali wa ma aminu ko ba kai aiki ba la ilaha illallah eh wanda ya ba na Muhammad sadara daya manzo Allah zai cece shi a kiyama wa ma aminu ko ba ba aiki subhanallah to mu je
fa in lam yakun qad saha anka ko da yake wannan waɗansu suna cewa ba wai hadisin ba'ifi ne bai inganta ga annabi sallallahu alaihi wasallam to ko da hadisin bai inganta gare ka ba ya rasulullah laqad jara fihi mathalan to misali kuma tuni ya gudana a cikin wannan ana amfani da hadisin wal urfu su kansu larabawa ma ghayyaru al ba su canja misalin ba su ma laraba a haka suka bar shi wanda da ya bi manzo Allah ko sadara ɗaya ne manzo Allah zai cece shi wa ma amil ko bi aiki ba la ilaha illallah to mu je inni ala ma qad janaytu mutayyam sai dai cewa ni a misar laifuka na da kurakurai na duk da haka a mutayyamun ni abin begantarwa ne wajen bautatarwa ta wato ainihin hidima ga manzo Allah asiru garani ni ma abocin soyayya ne ta garam abin da ake cewa garam soyayya hauka kenan na ce me yasa kake son wannan kai ma baka sani ba ka daina son sa to an kana ma son sa kenan to ni ma abocin soyayya ne garam da rasulullah ta alqur'an wal wal fuad zuciyata bikum qutil da ku aka kashe ta ya rasulullah an kashe zuciya ta mutu nafsul amara ta kare nan madama inna ita ta zo yanzu kenan irji ila rabbika radiyatan mardiya to an da ku aka kashe zuciyar tawa ta walan tudni ta'atu minni eh shi yace ko da yake ni ban zama ne biyayya ba kuma ga ni da yawan kasala walakinnani sai dai cewa ni kuma ne azam abin da ake so azam idan mutum ya azamu cikin aikin alhairi ko bai aikata ba sai ya rubuta man lada idan ya azamu wajen aikin sabo ko ya fasa yi sai ya rubuta man zunubi tashin hankali ko ya fasa to sai ya rubuta man zunubi shi kuma azam shine kamar musulmi da musulmi su dau makami su yaki a tsakaninsu manzo Allah ya ce wanda aka kashe da wanda ya kashe duk yan mutane suka ce ya rasulullah sai sabu suka ce ya rasulullah har wanda aka kashe shi ma dan wuta ne manzo Allah ya ce mai kwadayi ne ga dan uwansa inda yayin nasara akan wancan shi ma ya fasa masa bikan shi ne zo da aka dubu tazar su to shi ne azam eh mutum yi azam irin wannan to to a aikin alheri ma akwai azam ko kayan ni azamun zaka aikin alheri ba kai ba to sai ya rubuta ma lada to shi ne shebran ya ce na yi azam na niyya ayyukan alheri to ko shehu bai ba akwai lada kuma da za a rubuta to mu je wala hawa wala hawa babu juyawa a haka nake عزمت على دين الأوارم تاركا جميع نواهي to ya ce azamtu na wannan tsara ce wala hawal la haula wala quwwata kenan kuma ya ce wala hiwal babu juyawa inda na tafi haka nake to wannan ko wala hawal ne fata a sama kenan eh wala hawal la haula wala quwwata haka nake kawai ma'ana kawai cikin wannan tafiya nake to yace azamtu nayi azamu ala fi'il awamiri a bisa aikin alkhairi tarikan jami'an nawahi kuma ina mai barin dukkan abubuwa marasa kyau wal fa'alu bika wal fu'ad bika takal zuciyata ta dogara da kai rasulullah kuma ta dogara ga Allah shine bika takal ta dogara da kai wa shifti bi rabbi na amince da ubangiji na wal amin wasila annabi Muhammad amintaccen Allah kuma shine tsari na kama kafa ta zuwa ga Allah akirni ka taimake ni ka tsere da ni ya rasulullah gariban ni fa bako ne yau a duniya fi jiwarika kan nazar amma na sauka cikin makotakarka eh ga ni ne makotarka ne na zo ya rasulullah alaika salatullah salatin Allah ya tabbata gare ka masala ce tabbata gare ka wa ali da alaye da ashabi sahabbai hudaki ila subul su sahabban manzo Allah hudati su ne shiryayyu ila subul zuwa tafarki madaidaici su suke shiryar da al'umma Allahumma salli ala إلا أمر الفاتحة أمر الفاتحة سوى العصر أجر أجر آل الأسرار كمستقيم على آل أبا كريم جار العظيم alaihi salatullahi summa salamuhu alaihi salatullahi summa salamuhu alaihi salatullahi summa salamuhu عليه صلاة الله ثم سلامه حبيبي رسول الله وهو المتيم مدى تعرفي خادرية تجمجم عليه صلاة الله ثم سلامه وعلى التي السوداء قلبي وداده وعلى الصمت الهزيز به تكلم عليه صلاة الله ثم سلامه فما ترك المسلم قولا لقائه وقام وحسان المدين تكلم عليه صلاة الله ثم سلامه وقد نطق القرآن بالحق معنا فدا يا رسول الله والذكر أحده عليه صلاة الله ثم السلام وتكفيه من أنزاته سماته محمد وصف جامع المن مفرم عليه صلاة الله ثم السلام وذكرته وصدر بيادي وقد جرى بنا خيك اليوم الفلا ويحييهم الصلاة لا يصوم السلام وقد تعرف الركبان والبحر راجد ونار الشياك والهوى تتضرب الصلاة لا يصوم السلام تمام صلوا عليه صلاة لا يصوم السلام ولصالة البلسة وداد ومصدر عليه صلاة الله ثم سلامه فعلت الصلاة أيام الأول أولة إلينا فإن القلب مني أحسقه عليه صلاة الله ثم سلامه أتى عليه والمحب مصابر إذا ما تمنى الذي أحييه عليه صلاة الله ثم سلامه قلبي عند نبينا وأمي جليلا والذنوب تخاده عليه صلاة الله ثم سلامه أنا محمد سلام على من حبه القلب يكلم عليه صلاة الله ثم سلامه جميعا سلام على الله وأرحم وأرحم عليه صلاة الله ثم سلامه عباد محمد سلام على خير الورى وأحسن عليه صلاة الله ثم السلام عليه مع الأهل الكرام وصحبه صلاة وتسليم بزينك أقسم عليه صلاة الله ثم السلام عن الضحى رب ليلى وتندمي وداد الإمام الهاشمي المفاخر عليه صلاة الله ثم السلام هداني يا هادي العاشقين بذكره رويداك بقلب المحب المتيم عليه صلاة الله ثم السلام محمد معبود محمد أحمد محمد مختار الحبيب المقدم عليه صلاة الله ثم السلام محمد أها عاقب وهو مصطفى بشير نسير ريقب أي ريقب عليه صلاة الله ثم السلام كاني أول ما يسرتي وإنني بذنبي معقول فمن لي بسلمي عليه صلاة الله ثم سلامه رسول أمين ووعد ورحمة أو القاسم المنصور ترسي وأسهمي عليه صلاة الله ثم سلامه المصطفى ليلا وفارق أمسة على الأرها والقلب للمتقدم عليه صلاة الله ثم سلامه وأوصى بها عند العروج مؤكدا فتحها ينال العبد كل تقدم عليه صلاة الله ثم سلامه له هذه قوة عنا ثواب أن ترى قرة للعين من خير منكب عليه صلاة الله ثم سلامه إذا كنت من بعد الغروب مؤكدا وتنزل من بعد الركوع المؤذن عليه صلاة الله ثم سلامه أردت يدعم كلمة تجارة وصلت إلى المحبوب كبر وأصل عليه صلاة الله ثم السلام يبكي إله العرش شكرا مؤيدا على المصطفى المختار سر المكتل عليه صلاة الله ثم السلام أسائله تحقيق ما كنت راجيا لديني ودرياني بدا المفاقل عليه صلاة الله ثم السلام هدايا تكسير الصلاة مسلما على ذلك الكنز العظيم المدلسل عليه صلاة الله ثم السلام اللهم صل على إلا محمد الفاتح الكاتب ما أغلق الكاتب ما سبق العسل إليك الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق الإبداع والدين to mai kyau ya ce حبيبي رسول الله masoyi na manzon Allah وهو المتيم shine abin begantarwa ta kada ta hari mutukar zamani Aibe wato hatiri ya tajamjami tunani na yana kai kawo yana wato gurya gurya. Eh abin da yake ce hatiri abin da yake zuba a cikin zuciya to shi kansa yana gurya gurya magana ta ki tsayawa guri daya saboda tsabar soyayya da yaban manzon Allah. Hakika soyayyar manzon Allah ta sauka a tsakiyar zuciyata yanzu ya wa alsamma lil hinzizi fihi takallamu yanzu za a samu kuma wani malami wanda zai yi magana a cikin yaban annabi sallallahu alaihi wasallam shine hinzizi malami kenan shine hinzizi na a saboda haka imam al-busiri bai farfadi ba daga mai fadi imam al-busiri shine wanda ya salli ya rabbana wa sallim ala man wa lana al-jaramata wa shafa'u salli ya rabbana wa sallim ala man wa lana al-jaramata wa shafa'u wa muhayyan ka shamsi bil kamri'un asfara da al-ula ila silgan ra'u salli ya rabbana wa sallim ala man wa lana al-jaramata ليلة المولد الذي كان للدين سرور في يومه وازدحاء يا ربنا صل على من هو الكرام ما بالبصير كذا لكم شيء لا يصلي وصال دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا يصلي وصال دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبان مولده يعني بعنصره يعني ومقتدئ منه ومقتتم لا يزل وزال دائما أبدا على حبيبك خير الكيد يوم تفرس فيه الفرس أنه قد ينظر بحلول الفؤس والنقم لا يزل وزال دائما أبدا على حبيبك خير الكيد shi ne mahal kusuri Allah ya kare ya gare shi shi ne shi ya ce kama taraka da musiri kaunar likai ne imam musiri bai bar fadi daga mai fadi ba da sirna ka abu shi ne wanda ya bi manzala annabi sallallahu alaihi wasallama ya jefa masa barwansa sallallahu alaihi wasallama ya zo yana yaban annabi sai manzo Allah ya yafa masa barwansa shi ne farkon liki idan ana waka a yawan mai waka da liki ko a ce kari wasu kuma su ce mandi ko wanda da irin hausa su jo farko manzo Allah shi ake wa yabo ya dauki barwansa ya yafa masa da naka abu eh to shi ne shi yake faɗi yace to imamul busiri bai bar faɗi ba daga bai faɗi wa ka'abun da sai na ka'abu wa hasanul madihi da kuma hasan madihi annabi duk sun yabo manzo Allah takallamu duka sun yi zance cikin yaban annabi Muhammadu wa وقد نطق القرآن بالحق مادحا don gurungun ba su ba ma ba ko kafin su alqur'ani shi bai bar fadi ba wa ma la wa qad ne naka alqur'anu haka qur'ani kuma yayi furici bil haqqi ma dihan saja ya rasulullahi alqur'ani ya yayi magana ya faɗi gaskiya da kyawawan ɗabi'un annabi Muhammad shi ne sai sajaya rasulullah kyawawan ɗabi'un annabi Muhammad wa innaka la'ala khuluqin azim to mu je wasikira a hakamu alkur'ani ko ya fi komai ai eh shine mafi hukunci mafi kyautatawa alkur'ani ya fi komai shine gaba to qur'ani ma ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am wa taqdihi bada zatuhu kai shi zatin annabi ma in ka kalle shi fa ya ishe shi yabo in ka kalle shi kawai zatin kiran jikinsa ta ishe shi yabo dan Abdullahi wasu ma to ne sunansa ma ya ishe shi yabo ka sa akwai wanda sunansa za ka ga shiriri tabban za aka sa man to amma shi annabi Muhammadu zatin jikinsa ya ishe shi yabo wasu ma to sunansa ma ya ishe shi yabo to Muhammadu shi fa Muhammadu aka ce eh kada masulan muhammadu shi ko muhammadu wasu ko suffa ce jami'ul madani wacce ta tattare dukkan yabo mummuli mu sannan ta tumke yabon guri daya shi ne muhammadu duk wani yabo ta haɗe kuma ta tumke shi to sunansa ya ishe shi yabo zafin jikinsa ya ishe shi yabo muhammadu rasulullah
tawakkartu wasta hayati na ambaci annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da nake tsakiyar jeji wa qad jara bina haykal jirgi jirgi kuma yana gudu da mu ya faril fala yana yanke jejika muna cikin jirgi yana yanke jeji yana ta tafiya ne kuma na yawan manzo Allah wa yuhayli wani aini mu kuma yana kuti
wa qad dariba rukban hakika wato ai shi ne wani aini mu yana kuti shi jirgin wannan kogin da jirgin sama yake kogo yace yana wannan gudun yana yanke jejika yana kuti ne kuma na ce ban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta wa qad dariba rukban hakika ɗauka wa mutanen da suke cikin wannan jirgin sun ji daɗi da suka ji na alayhi salata alayhi sama salamuhu salatatu rabbina ila zikr wal hubi ce ce to mutanen cikin wannan jirgin sun ji daɗi
wal ba'du raqid wal ba'ru raqidun wadansu kuma suna ta barci wanda ce eh malaika biya ce ko wadansu suna ta diwani suna ta jin daɗi wadansu kuma suna ta shagar bacci a jirgin ina ruwansu shi ibrahim to sai ce me wa daru ishtiyaqi wutar shauki kuma tana ta haɓaɓɓaka wal hawa eh wata soyayya ta taron mu tana ta haɓaɓɓaka wannan rishtiya shauki wutar shauki tana soyayya wancan kuma wutar kuma soyayya ita kuma tana ta haɓaɓɓaka a cikin zuciyata to yubakkirni bahar muhit wannan yana tuna mun kogi abin kewayewa muhammadu rasulullahi fasidu wannan da ya kwararo bayarsa abul qasim shi ne uban alƙasim al bahar kidan muqaddam shi ne alfahamul hidan kogi wanda yake sakakke gadan dan tabke kan kogi shi ne gadan dan tabke kan kogi muhammadu rasulullah
yubakkirni wadi daqa yana tuna mun kwarin nan na naka wa qiqi da kuma bakiya din wannan a maka ne wannan bakiya makamartar sahabban annabi kenan to wa lil sakratil da mansar kuma dutsen nan fan dutse malasa sassan tsa kuma kusa da sai da hamza Allah ya da mu wanda su ji Allah ya kai su to mu ji wadin mama garab eh wadadun soyayya au magaramin da soyayya ne tana motsa mun tana tuna mun waɗannan gurare hal tasma'u al ayyamu bil audi aw dakka yanzu kuwa kwanuka za su yi min musamaha da komawa ilaiha zuwa ga waɗannan gurare fa innal qalba minni asqam domin cewa mu zuciyata bini a tsakamu tana cikin rashin lafiya babu lafiya zuciyata idan mun koma madina ba asaha wa laiki ya kusanta eh, Allah ya asa ya kusanta gare shi wanda yati ina ma dai cewa wal muhibbu masoyi annabi Muhammadu musamahu sai mun musamaha idza ma tamanna ni kuma idan na samu abun buri na na je Madina alladaiha ko ukhayyibu zan kafa kema ta a wajen eh kema da ake kafa ni ma in je kafa ta wa kemar zauna huta a wajen fa ashfi arid al qalbi a nan ne zan samu lafiyar wato ainihin cutar da take zuciyata za a warkar da ita inda nabi na nan ga annabin mu annabi Muhammadu wa urwi gadila kuma ishirwar da take motsa min ita ma a warkar da ita yanzu na goshi wa zunubu tuhatta zunubai na kuma tuhaddun a gurgurza su gaba daya da duk wanda ya shiga gun manzo Allah bai da zunubi inda ya fito an gama kuma to a rubuta zunubai na salamun ala khairil anami to ni kuma zan ta miƙa gaisuwa idan na je rauna aminci ya tabbata a bisa khairul anami fiye yana litta muhammadin annabi muhammadu salamun ala man hubbuhu al qalbi yaqlam aminci ya tabbata a bisa wanda ya sa zuciya ta ta yi miki tana zubda ruwa saboda soyayya salamun ala khairil qubur aminci ya tabbata a bisa baki wato ainihin fiyayyen kaburbura gaba ɗayansu duk wani kabari a duniya kaf to kabarin annabi ya fi kabarin to muna kai da kabarin eh sai shafi ibrahim eh amincin Allah ya tabbata a bisa kabarin da ya fi dukkan kaburmura kabarin annabi Muhammad to muna kai da kabarin to salamun alayhi aminci ya tabbata gare shi wa huwa alha annabi Muhammad shine mafi kwarjini wa arham kuma shine mafi girma salamun ala al aminci ya tabbata a bisa mai shiryar da bayi muhammad sunansa Muhammadu salamun ala khairil wara aminci ya tabbata a bisa tafiyayyen halitta وهو أعظم kuma shi ne ya fi dukkan halitta girma صلاة وتسليم aminci salati da aminci ta fasa gare shi من بين قاتم da salatin da amincin su biyun nan da su ne na cika waɗannan harufa عليه ما ذلك to wannan salati ta fasa gare shi da halayensa masu girma da kuma sahabbansa خالد برادي وابو ليلى وتندم soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallama widatul idda kun ga gurin ko ya san karshe fa'ili shine fa'ili widatul imam al-hashimi soyayyar bahashimin dangi kuma limamin duniya gaba daya annabi muhammadu al-mufassali babban mutum soyayyarsa mahamil fuadi hubbu laila wa tandami ta shafe soyayyar laila da tandami a zuciyata soyayyar manzala ta shafe soyayyar wannan mata ba mu je أدابي هذه العاشقين annabi sallallahu alaihi wasallama mai korowa shine wato ainihin hadabiya hadil ashidina mai korawa ya kora ni zuwa cikin shauki بذكره da ambatansa هو إذا كريم kai ruwai daga wannan wato shauki na barhama shi kansa shaukin shebara ya ce kasa kasa ruwai daga kasa kasa sannu sannu rifukan tausasawa bil muhibbi ga masoyi al mutayyimi abun bautatarwa محمد محمود wanda nake yabo shine Muhammadu Muhammadun abin yabo Muhammadu ana Muhammadu Ahmadu abin yabo wanda aka yabe shi Muhammadu annabi Muhammadu Bukhtarun abin zabi حبيب المقدم masoyin ubangiji shine habibul muqaddami hadi shi zaka yi habibul muqaddami masoyin ubangiji wannan muqaddami sunan Allah ne sannan kuma an ka juya shi habibu masoyin Allah al muqaddami shi ne annabi Muhammad duk sunan su daya sunan Allah ne kuma sunan annabi Muhammad ne ka san duk sunayen Allah ka kowanne annabi Muhammad ya dauka duk sunayen zati annabi Muhammad Allah ya bashi waɗannan sunaye suna ɗaya ne bai bashi ba shi kuma dama sunan baya fasarwa Allah to shi ne kawai ismul jalala eh shi ismul jalala ne baya fasarwa kai ma an ce bai fasara Allah ba ta sani ba yi mana sai dai ka ce ubangiji iya na ka tsaya ka waje محمد annabi Muhammadu barkakake عاقل shi ne na ƙarshen annabawa وهو مصطفى kuma shi abin zabi ne بشير mai bishara da aljanna mai gargadi da wuta بيغم ayyurai gani to nan sai ku kula dama na gaya muku ba rago da rai gamun ayyurai gani zaki shine tsantsar zaki waɗansu ba ku sun ce amali to ba amala ba ne yana cikin sunayen zaki rai gam ka san shi zaki sunansa wajen ɗari uku ne zaki eh mana ka gani to yana da sunaye da yawa shi zaki kamar zuciya ce a ce fu'adu a ce kalbu a ce bali a ce murmuri eh duk zaki tana to haka shi ma zaki a ce fa'al a ce laisun a ce eh to shi rai gabun ɗanyu rai gani annabi muhammadu zaki kuma shi ne tsantsar zaki dan abdullahi to mu je دعاني هو المال الفراج soyayyar bayi mai shafe mata annabi Muhammad as-Siraj fitila to soyayyarsa da ani ta kirawo ne وإنني cewa ni إذا بي معقول zulun da bai tsaye ni sun daure ni فمن لي بسنة wane ne zai lamunce min da tsari da zan hau tsanin taka in je ga shugaban halitta رسول wanda nake yabo shi ne manzon Allah أمين amintacce وهو حاج mai shiryawa ورحمة kuma shi rahama ne أبو shi القاسم da uban alƙasim المنصور al-mansuru abin taimako الروسي Tursiya na Muhammad Tursi shine garkuwa ta ma'asumi shine kibiyoyi na da nake harbawa. In ka harbo min to garkuwar da za ta tare naka harbin bai zo ba garkuwar da ta tare a Muhammad kenan. Wa asumi sannan kuma ninawa kibiyoyin da nake harbawa a nan Muhammadu ka san ko annan harba sai ya je gun. Shau Ibrahim to mu je.
ورى المصطفى ليلة Annabi Muhammadu Mustafa bin Zabi ya Isra'i ya tafi cikin dare.
ووافى لخمسة da ya je fadar Allah ya gana da Allah sai dawo mana bi hamsatin da salloli biyar ta أتنا بها mu kuma da ita muke dawo mirajin shi ya je ya yi miraji ga Allah ya karɓo sallah to da ya zo mana da sallar kuma da ita muke miraji kuma da Allah ya maku ji mazala sallallahu alaihi wasallam ya je fadar Allah ya je sara da miraji an ba shi tsaraba ta sallah ya zo mana da ita to lokacin da ya tafi ya je masallacin Qudus Allah ya taso da rawukan annabawa gaba ɗayansu mursalan nan ko da Allah ya taso da rawukan annaba gaba daya sun yi sahun sallah sun yi alwala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma jibril ya kama ruwan alkausara ya ce da ma kana da alwala to ka jaddada da ruwan alkausara fa shi yana fa sai ce jibril me za ya ce sallah za a yi da ana ga an tsaya a sahun gaba akwai annabi Musa akwai annabi Isa akwai annabi Ibrahim akwai manyan annaba duk ga su a tsaye kuma na gaba ta da sallah ba gashi kuma an yi gama ba ta da sallah ba to shi ne na ce yaro jibril wane ne limamin sai ce ai su ma sun sani shi yasa suka tsaya annabawa ai tsayawa da suka yi kai ne imamu su kuma su ne imamu muhammadu rasulullah to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine imam su kuma su ne imamu masu bi to kun gani sallah ya karbo mana daga Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to da ya tafi zai je ya karbo sallar sai ya tsaya a masallacin Qudus ko kafin ya je to annabawa mai manzo Allah ya musu ya musu limancin sallah kuma ya je ya karbo sallah to ya aka yi haka kenan ya tsaya a masallacin baitul muqaddas yayin annabawa sallah wa sallat bi kal arsal wal kullu qadir ya musu sallah a masallacin kudus sannan ya tafi aka je su da rasul muntaha aka ajiye jibrilu aka je mustawa aka wuce rafarahu eh duk aka kece ga baki dai halarorin nan aka wuce lahutu da hahutu aka shiga fadar Allah tana da zatin Allah ga abdiga rabu gaskiyar ma kanta ba irin tamu ba ce domin kai ka ga mai gidanka zaka ce barka da yamma ko barka da asuba ko ina kwana to inda na Muhammad ya shiga gurin shi kuma babu kwana a gurin babu yamma ba safiya ba asuba ba aiki babu shiru ba sama ba ƙasa ba gabas ba yamma ba kudu ba arewa babu kamai lizalika annal haqqu sai ka gane fa shine haqqu kawai kuma annabi Muhammad Abdullahi ne bawan Allah ne amma da ya shiga fadar Allah sai Ibrahim ya ce ala hina la abdin yana shiga fadar to la abdin babu Abdullahi shi ma ba da ya shiga fadar bai da suna ba shi da suna Abdullahi an bata a duniya wala shay a dinku kuma ba wani Allah la shay a illallah walam ya baka min ma'anan ba wani abu wanda ya wanzu a ma'ana walam ya baka min hirsi kuma ba motsin komai shine ce li zalika annal haqu kai ka sani fa Allah shine haqu Muhammadu kuma shine haqu la ilaha illallah subhanallah ba wa ilahu la kaga bi yace ba za ka samu wani ubangiji babba ila ramsi daga nan har busa kaho kowa ya mutu shi bara yace wallahi babu kowa an tare gaba daya to sallah ya tafi ya karbo mana kuma ya musu sallar a nan kaga annaba ya nuna annaba dama yana sallah tun kafin a bashi sallah a nan ya musu liman sun sallah kuma ya je fadar Allah aka bashi sallah eh ya gana da Allah da zaki eh ya karbo mana sallah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan zo da ya bayanin yana da yawa saboda shi fa kashi yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa to aini Allah subhanahu wataala yace sauran halitta ba sa ganin sa shi ko annabi Muhammad ya ga Allah ra'a rabbahu hakan bi aini wa surati fa kullu suwaha wa ra'a wa rani kuma ya ga Allah sa ta suran Allah ya gani suran zatin Allah ya gani annabi Muhammad akwai fadar da ya shiga yana shiga da ya kalli gaba sai ya ga hoton sa ne a wurin kamar mudubi ka kalli mudubi wa zaka gani kanka to yana kalla sai ya ga shine a wurin ya juya yamma sai ga shi ne da ya juya kudu shi ne arewa shi ne sama shi ne kasa shi ne sai ji wata murya tana cewa za ka iya musanta ni ya masu yana muhammad ya ce ya ubangiji har yanzu ban ganka ba duk inda na kalla sai in gani ne tana fata danda in ji alƙur'ani ya kusanta ga Allah ya sake kusanta duna kaifin ba tare da kaifiyar ka gane yadda abin yake ba تكاثر عن هذينك الجبروت خلرت الجبروت تن أتن باي ما أموتي تا تا تكا قبل الرسكر وانا مرأي إيه كاكني شو سوى تقوى جنين هلرا كدن سنة أنو خيريت جبريل ما يبدو يتي بطاق يزوى لأننا كارا تاكو زنقوني مببكي مازالا يتي تو جبريل من زونا كاذيا كما كي كبر كتهو دني تندق مسلاة مكة تندق جدا زوى مسلاة مكة مسلاة قدس منا تفيا تارا دكي mun zo nan ka tsaya ya ce iya na aka ce da zai ya rasulullah sai ya ce to jibrilu ina ne hanyar da zan bi in je fadar Allah ya ce wallahi ban sani ba dan ban taba zuwa ba ban san hanyar ba manzo rasulullah sallama ya ce to ka ce baka san hanyar ba kuma kai ne jagora sai ya ce ya rasulullah kai subhanallah kai ka san hanyar kai ka san yadda za ka je to shi da ka ji shi ya ce ke ta wasara yusufun kujaba sai Allah Muhammad ya tafi yana keta hijabai kawai dole musahimin ba wani mai matsafarsa wala hadimin illa ta sanna lahu dini duk wani hadimi ya sulfi ana Muhammad ya taka wuyan rigarsa ya wuce kawai to shi ne yake ta da na fata da Allah duna kaifi to sai zai ce fa laysa yura al-quddus bil ayn ba a ganin Allah al-quddus da wannan idan annabi Muhammad ya ganshi da wannan idan nasa na duniya amma sauran halitta ba sa ganin Allah al-quddus da wannan idan wani ya taba cewa ya ga Allah yace na ga ubangiji subhanahu wata'ala aka kama shi aka yi shi wajen shi abulkadir jilani shi abulkadir jilani ce me faru ya ce cewa ya ga Allah ta'ala shi abulkadir ya ce ai mabulala a zane shi ai ido baya ganin Allah aka zane shi bayan sun tafi sai shi abulkadir ya ce ga ya mun yadda aka kaga Allah sai ce na gan shi da idan ma'arfa sai ya ce to muna tare da kai a nan wancan bulalar da muka yi ma saboda shara ce domin ido baya ganin zaki to na kuma ka ce ka gan shi da idan ma'arfa to muna tare da kai ana ni ma ina ganin sa ka ji abin da ya faɗa to shi ce fa la yusayyira li quddusu bil aini inna ma bi aini al amma wa sahati wal mahaki wa tamsi ba a ganin Allah al quddus da wannan idan amma ana ganin sa da idan aini al amma idan makanta makahu baya gani shi ba ya ce sanda ka makance kuma zaka ga Allah sanda ba ka ganin din to shi ka ce kuma ka gani shi kenan wata haƙi lokacin da ka dandake wal mahaƙi ka shafe wa dan ka tare babu kai kamar ta Allah ka annaka tarahu kamar kana ganin sa lalle ta ko tarahu to wanda wai raka in ba ka ganin Allah ka san yana ganin ka an ka zo yin ibadar ka nutsu eh sauran jama'a an mawa ce na hasawa fa ka bauta wa Allah ka annaka tarahu kamar kana ganin sa fa in lam takun to idan babu kai tarahu sai ka gan shi amma ban ba kai dan dai ga ka goma za ka gan shi ba sai ba kai kace ganin sa muna godiya to shi Ibrahim ya ce annabi Muhammadu ka tsaya saboda kai na ce ka tsaya saboda ku yan kadiriya ku jira eh yadda ka kusa dawa eh ka ji gurin eh to ka ce menene wani ne mutakaddi annabi Muhammad ya je fadar Allah ya zo mana da salloli guda biyar a rajina biha da muke mi'iraji da ita shi yayi mi'iraji ga Allah a zahiri mu kuma muna mi'iraji a cikin sallah al-musalli ina ji rabbahu al-qur'an lil mutaqaddimi amma falala tana ga magabaci annabi Muhammad shi ya fi kowa shi ya fili yana sani raji to mu je wa ausa da ya inda sannan annabi Muhammad ya yi mana wasiya lalle mu kula da sallah indal uruzi a yayin hawa da ya je ya karbo mana sallah yayi wasiya da ya ce lalle mu kula mu kula da sallah to kuma yana mai karfafawa fa biya yana lilam duk abin da bawa yake nema abun Allah shi bara yace yana cikin sallah sai ka kula da ita Allah zai baka kullum taqaddi da dukkan abin gabatarwa in kana tsaye da sallah zaka same shi lahu lahu to amma fa ka sani sallar in ka tashi zaka yi lahu daga Allah ne sallar wani kuma daga gare shi ne un tashi wannan tsayawar da kai ma daga Allah ne warka anna idan ka miƙe tsaye warka anna ana yin rukuwa cikin sallah to me rukuwan da aka yi tawaruma shine kawai ta kayi wato ainihin kaskantar da kanka ga Allah shine ga ka tsaye din to kana yin ruku da ka durkusa din na ka nuna Allah ni ba komai bane kai kai kai da ne kenan to shine ma'ana tarakuratan lil'ain to anan ne zaka ga sanyin idaniyarka min khairi mul'ini daga mafificin mai ni'imtarwa idan kun kare badin wudu idan a kashe bai ka san wani cewa ne ka je bayanin sallah to ba alwala to gata da ita a ciki eh kuma dai a cikin yabo eh idan kun mutamin ba'dul wudu idan ka miƙe bayan kayi alwala sai an fara yin alwala to sai ka tashi ka yi sallah murattilan kana mai jerantawa dan ka diwani ya cika kai ka gano in ka je makaranta kuskuren baki da shaka ruwa da fatewa shi yake nini ko ba ka bane yawwa kamar kamar abu ne sai aka ce maka harafi na harafi na alqur'ani eh ko bakake na qur'ani shikenan kai kuma ka je makaranta shikenan in karatu ka irin namu wanda aka yi na allo to anan zaka sani alif an baki waw zal ba alu baki lallan hakuri eh to anan ne zaka gane dun me da ha sabe ha karami ha babba jin sabe kumsa take kasashiya zawaidi eh kuma shi bane
ta guje ba guje eh duk dai ga sanan eh ma fi ba iya zawaidi eh ne ne koma ba ya dai ga sanan ne to anan zaka gane to saboda haka yanzu kuskuren baki shaka ruwa facewa tsatsefewa shi ne yace mu a tana kana mai jerantawa saboda ba sai mun gaya maka je makaranta kawai to mu je wata jirgin ba da roƙo sannan bayan an yi ruku an dago ka sani kuma ana yin sujjada za ka yi sujjada albasirin abu an sani kana mai girmama Allah laƙaddun yan an kalmasafa kana kafa goshinka a kan sannan ne za a naɗe ma fagen gaba ɗaya na ma'arabar tarata a fili wasan tainal mahabub wallahi a wannan lokacin za ka sani da abin da kake so za ka hali da shi kaddiyar takbir a cikin sallah farko fa ana Allahu akbar sai ka fara yin kabara kawai ka watsar da kowa ka jefar da komai sai Allah shi kadai to wa'azin ka girmama Allah ya rabbi ila ila aish shukuran to har an gama sallah ce Ibrahim muna gode wa Allah ya amida assalamu alaikum da ya shi ne mana muna godiya ga Allah karshe sauran kwaye biyu ga sanan to
wa'ayyida mu'ayyidan yana mai karfafa ala al-mustafa al-muqdari sannan muna gode wa Muhammadu dan shi ya kawo mana sallah ba dan shi ba ba wanda zai yi duk ba za a yi ba shi ya zo da sallah to sirri sirriya na Muhammadu shine sirri na al-muqaddam abin koyi wa daraja ba wanda ya san matsayinsa sai Allah busa'iru taqiqu to kaga shikenan wannan shi Ibrahim ya nuna cewar mu muna sallah ko ayayi bayani kuma akwai wasu bai tuka ma can gaba ma da yake bari ce nusalli kama kana annabi musalliya nasumu kaza naka fu sabila su bai yace muna sallah kamar da annabi yake muna bin tafarkin sadauki muna azumi din ya fada to kun ga nan gashi Ibrahim ya fada yace in ka rike sallah duk abin ma da kake nema zaka same shi a cikin sallah wani zaka ga yake sallah eh yake guda biyar din kuma yaji an ba shi wuridi yana son wata yarinya ko yana son wani abu da yake nema raka a ɗari kuma ya ƙi wannan to kai ta farin lafi kenan sai Allah ya biya bukatunka sai ka samu abin da kake nema to wannan shine tafiyar shehu Ibrahim ya ce me sa'ilu ina roƙon ubangiji ta haƙiƙa ma kuntu rajiyan ya tabbatar da raja'i na na zama ina cikin mas- masu tabbata akan sallah da ibadu idini ya cikin addini na wajen da yaki kuma duniya ta bidan mutakan muna roƙo Allah ya mana haka saboda ɗaha al-mufassami babban mutum annabi Muhammad أداة تفسير yau السلام gaisuwa ta shine yawan salati ga annabi Muhammadu da مسلما kuma yawan salati da gaisuwa da nake gare shi على ذلك الكبد الخبيث salati ya tabbata a bisa kan zurkadi kansul azim taska mai girma annabi Muhammadu المدلسل wanda aka koyi wa daraja ba a san daraja sa ba Allah shine ya san girma da matsayin manzo Allah Allahumma salli ala ila rabbal fatih ma ubrika al-qatil ma Zama.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah. Sirtu bibai kalma kulla zalimi, Muhammadin al-Muqtari nur al-awalimi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah. Mubawwir amrihi ilahi mutabi'an, min ilahi khairin ibad al-makarimi. Fashmuli wadaya bima tawzana bihi, وعذوري فوق السماء والنائب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا بيت لي رعايتي يا وإنني على كل حال عالم من هاشمي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا قلت له وعدت سامي ولئي يا تدري مثلي الله لصالبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا مساعد قلبي عن خروج لظالم مكان بني عمرو المجاهد محمد ويدريب لي بابا تعبك عالمي لا اله الا الله لا اله الا الله لا بيت بي ولا يعلو بغيري وعلمه بسر المصطفى خير هذه لا اله الا الله لا اله الا الله لا رسولنا محمد لنا علينا به وإنته بالله راجع والدي لا اله الا الله لا اله الا الله لا رسول الله يا رب إنني فريد وجه الدرجات المصمم سمع مدنه الدين يوشى الله هدته ولا ناصر عندي سوى ذكر عاشري لا اله الا الله لا اله الا الله لا تكتب لي لك على مدوالي ولا مؤثرا من غير الليل وغيري لا اله الا الله لا اله الا الله لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لما راغر علي يكين شرر من جمال وعدمي له صلوات تفهم لا نور ما لنا بسلوته تدعو لآل أولادي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا نمت الذي سألوا بمنه محمد فصار الذين هم كأمل لغيبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله على الدوم البلاء جميع الإله والكبير غير غيبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا بعد إلينا وأبار المكارم نبيا مثلنا وازل المدى وانا لأهل الرشد كل مآلبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا نطلع الحق جانا مناسب عليه صلاة الله يا أهل المرايبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنت غير غائب ولا صلائب لقد عام عن صلائبي فاتر المكان وقال ما يدعو على كل قلبي لا اله الا الله لا اله الا الله لا الحق والنور المبين وانني كنت عليه رغبا بالمهادم لا اله الا الله لا اله الا الله لا علي ان امر الا رضاه متى شاء صبرت وعدا وراسي يكشف جميع مذنبها تنال تنادي لا اله الا الله لا اله الا الله مولى العالم والمعلوم إله البرايا سمع والظالم لا إله إلا الله لا إله إلا الله حكيم علي مالكي وقدرتي إذ أشاره بالظلم مالك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا قومي إله كل كلب صلاته عليه صلاة لا تعاد براتبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله عليه صلاة لا يسوى
وتكتب معي na amince bi mahin da annabi muhammadu bai shafe kafirci أنا مع كل ذلك wato annabi muhammadu shine ya shafe dukkan zalunci daga duniya محمد المختار annabi muhammadu abin yabo abin zabi نور الأوائل shine hafsan halitta أفوض أمري ina sheka lamarina ina sheka lamarina zuwa ga Allah متابعا لمن هذا خير الخلق ina mai bibiyar tafarkin annabi muhammadu biyayyen halitta بحر المكارم shine kogin girma magirma ne وشغلي من الأيام shagulguna na muddin kwanuka وله جناني shine zerance bayan annabi sallallahu alaihi wasallama وأصحابه فوق الصحاة Eh, والماء ina dau wa asmu bi hadihi ina daukaka albarkan manzon Allah fauka suha sama da tauraron nan na suha wanne a'ib da tauraron ne a'ib yau na samu da dara- darajar da dinna ko waɗannan tauraron a wurin Allah ta وشكله na eh wasu kuce bihi na amince da shi في a هالتين cikin halaye na guda bi halin yalwa da halin tsanani din na amince da annabi وإنني cewa ni على كل حال cikin kowane hali قادم لمن hali هذا hadimi ne na banu hashim a nan muhammad dan banu hashim kowa ko a wani hali nake ni hadimin annabi ne دمنت له ما عشت na amince da shi matuƙar na rayu سرد مدائي eh, eh, ramitu lahu ma ishtu sarda mada'i na alamince jeranta yabo na na sallallahu alaihi wasallama matuƙar na rayu يا ذات الإسري da albarkarsa ne birni na kaula ta ɗaukaka على مدير الصالح ya zama kaula yau ta bi- ta fi birnin salim suna a duniya eh kai ma ka taba jin ma salim da in ba diwa ne ba sai ma da shon ya fada to albarka na muhammadu ne eh kaula ta fi birnin salim daukaka to أبى الله ما كنت قادم أحمد aballahu allah bai yadda ba ubangiji ya ki ba abin da zai yiwu eh mahama kuntu hadima ahmadin sai dai na zamo hadimin addabi muhammadu abinda allah ya yadda kenan in ba haka ba allah ba bai yadda komai ba to مساءة قلبي sannan kuma Allah ya ƙi bai yarda masa ta kalbi munawar zuciyata ba a ce zuciyata ta munana Allah bai yarda da wannan ba أو خطوئي لذلك ko kuma an kaskantar da kai ga azzalimi kan ya yake eh ina ganshi ya ce ina durkusa ina kaskantar da kai azzalimi to bai isa ba ina ganshi zan kuce ne kawai ba abin da yake yi ya mace متى نابني أمر duk lokacin da lamari ya bujiro min فتحت محمدا gaban annabi da nake yi kani shi bayan dan ka gane yawwa dafa'i ne babba da wani lamari ya rikito ma shi bayan ya ce to sai ya ba annabi muhammad kawai da ويتيحني ما فات annabi muhammad sai mun baiwa yi mun tsaraba ma fata a fakar alami ya bani abin da ya kauce wa alam abin da halitta ba su same shi ba sai annabi muhammad ya bani shi kawai to رميت به وجه العدو na jefi fuskokin abokan gaba da shi soyayya da nake wa manzo Allah to duk wanda kuka ga yana rigima da ni yana rigima da ni ne saboda ina son annabi wanda kuka ga kuma suna sona suna kaunata ne dan ina son manzon Allah haka masu rigima da ni saboda ina son annabi ne saboda haka bai rigima da Shehu Ibrahim tababbe ne to Shehu yace na jefi fuskokin abokan gaba da shi wa hizbihi da jama'an nan tasa na jefi kuma kiya da su to
وأسطو بسيف المصطفى kowa ya gudu a filin yaƙi ni kuma na yi tumbe na tsaya na ki gudu a filin yaƙi na yi tinge me sinadarin da na ki gudu fi saifin mustafa saboda akwai takobin annabi muhammad a hannuna na yi tinge da takobin ma'aikin allah غير كاتب shine fiyayyen cikamakin annabawa يصومونني كفا su makiya sun alamta kisbar da ni suna so su ga na lalace ko na samu matsala a duniya ko sun halakar da ni haka makiya suke so su gani إذ جنابي جنابي suna nufin sai wato ainihin Allah kisbar da sasanni sasannin barha ba وإن تتوب بالله to su sani girman ishe ibrahim kawala girma na ni ibrahim daga Allah ne رب العوالم Allah ku shine ubangijin halitta إليك رسول الله أشكو na kawo kuka na zuwa gare ka ya rasulullahi فإنني cewa ni مريض su makiya suna ganin faridin ni kadai ne ba ni da kowa فقير kuma suna ganin ni hakiri ne في عيون المساخين amma a fuskar su ne suke ganin haka a fuskokin masu fusatarwa wanda suke fusatar da mu su fusata mu to waɗannan a fuskar su suna ganin ni ba amani kadai ne ba ni da koma ko ba ni da komai to وما ولدوا الدين يوسف saboda sun ga ba ni da wata runduna na yaki وردك kuma ba ni da wato ainihin wani abu da na tanada ولا ناصرا الدين kuma suna ganin ba ni da wani mataimaki الدين سوى ذكر هاشم suna ganin ba wani mataimaki gare ni su wa zikir hashimi sai dai an batan ba hashiman dangi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine shine mataimaki na to أتتركني ya rasulullahi zaka banni kuwa من شاء دام جواني wanda ya so ya cutar da sasanni na ya rasulullah zaka bari a cutar da ni ce ibrahim annabi muhammad ba zai bari a cuce ka ba to ولم أوتر منهم بخير الأقارب kuma ya zama to ba za a girmama ni ba daga wato ainihin soyayya da nake tafiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama ba a girmamawa a ashau ina ga shi ana ganin girman kama to أنادي to ina kiran manzon Allah يا دار nace ya da tsarkakakke أعمل abin yabo عاقل na karshen annabawa لكن يصبويك ka tsirar da wannan bawa barhama من عدوي daga abokan gaba makiyansa وقاش da azzalimi kada ya cutar da mu kuma Allah kai yi mana haka eh azzalimai da makiya mu fitar da su albarka shehu ibrahim mu kai رجعت إليه na bace gare ka لم أر غير قوله ba na neman amfanin waninka يقيني ba na neman wani ya taimake ni yaƙini na tabbatar شرورا من جمال to to الصادق wasu yaƙini na tabbatar kama ce yaƙini yana kiyaye ni duk fasara su da yaƙini ko a yaƙini shururan min jamadin annabi muhammad yana kiyaye ni daga sharrin abin da yake a saddare eh saddararren abu shi ma fa akwai nasa sharrin wasan saddararren abu mara ne ko gini Allah ya kare mu da gini ya rubu ya danne mutum billahi da zai ko irin dutsen nan wani akan wani ya gangaro ya biyo ka Allah ya kiyaye mu eh to shine mai shine abin da yake sandare sandararren abu ya rufito mutum ya kwado masa to duk irin waɗannan abubuwa sai ya ce to annabi Muhammad ina roƙon ya kiyaye ni daga sharrin abin da yake a sandare mu Allah ya kare mu Eh?
وآدم wa adami da yayan adamu mutane kenan sun fi su kuma sun fi ginin shari Allah ya kare mu له صلوته eh lahu sadawatin tasasul da kufri malana bisa da wati yace tumbe ya tabbata gare shi yayin da annabi Muhammad ya tumbike wato ainihin foundation na kafirci manzo Allah ya ture wannan foundation na kafirci to فلنا بصلوته تقول لأهل المظالم saboda haka wanda shi ne wannan dimbe na annabi sallallahu alaihi wasallama ya kautar da dukkan waɗanda suke wato ainihin azzalimai da waɗanda suke nufin cutarwa zuwa gare mu duk an kautar da su ta حلمت الذي شادوا na rushe daukakar waɗanda suka ci eh waɗanda suke ganin sun daukaka eh suna ganin su sun daukaka su waɗanda wata tsiya ne su a duniya amma suna kin mu shebran ya ce to wannan daukaka ta su na rusa ta wallahi بمن محمد da yaban da nake wa nan Muhammad na rubuzo darajar su ta fado أسار الذي راموا sai gashi su sai gashi makiyan mu sun zamo abinda suka shirya na cutar da mu eh كأعلم نائم kamar mafarkin mai bacci yana farka ya ce a shekariya ne eh kasa eh kare mana eh a shekari har na farka ya kariya ne ya eh mana wani kasa zai mafarki ya yi kuɗi ko ya gashi a cikin kuɗi duk yana ta abu eh cikin dalolin da bai amerika da nerori da kudade da ya farka kuma sai gan shi akan wani eh tsamma eh eh wata jimamiyar shafada banza kawai sai ka ya ce idan ma ban farka ba na so ne wani wani wani wani ba mutum ya ta sai ji haushi eh haka ne shi kuma da ma mafarki suka ce abin da ka kwana da shi da shi kake mafarki wani ya ce yana so a bashi wurjin da zai mafarkin annabi Muhammad aka bashi ya kwanta bai gan shi ba ya kai malam ya ce an ya fita ne kuma ka sa a zuciyarka ya ce yana sai ce to ka zo yau a gida na zaka fa yana zuwa kai malam ya hada ma dambu zai hada ma dambu ne zuba mai ba sai ni ga mare ce nemi wannan wannan babban sirri kenan ana da ya kwashi dambu sai ya ce to baje bai fa bashi ruwa ya sha ba sai ya ce baje sai ya miki yana kwanciya sai farka bacin yaki wa ya ce kayan mafarki da annabin ko sai sayar ne ya ce ce da malamai ya ce mala ai ban gan shi ba amma yanzu da na kwanta ne ne mafarki da korama mai sanyi wani ruwa ne na kankara yake jirutawa ta gefen makogo ya ce munafiki ga kwana da son ka sha ruwa ka kwana da son kana so ka sha ruwa to ga shi kai mafarki ruwa ya ce ko ka kwana kana so eh ga mafarki ka ga manzo Allah za ka ga shi idan ka rike a bar wannan wannan diwanin na Shehu Ibrahim a farko ka rinka kwanciya da alwala kana karanta ta daga farko har karshe ana ganin manzon Allah alburda duk baiti kai masa amshi duk baitin alburda Maulana sallallahu alaihi wasallam duk baiti kai masa amshi a cikin wannan satin sai ka ga rasulullahi suna nan da yawa abubuwa na ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ya je wajen shehu tijjani ya san shehu ibrahim ba ya ce ina so a bani wurin da zan yi mafarki in ga manzon Allah da ya kwanta bacci kawai yana yi mafarki sai ya mafarki shehu ibrahim sai ga shehu ibrahim sai ya koma sai ce yau kaga annabi muhammad sai ce a to da na kwanta sai na sai na kashe ibrahim sai ya ce da wata niyya ka kwanta ya ce na kwanta da niyya ina so in ga annabi muhammad sai na kashe ibrahim sai ya ce to canza niyya ka kwanta da niyyar kuma kana so ka kashe ibrahim sai ya je ya kwanta da niyyar ya kashe Ibrahim yana zuwa kuma sai ga annabi Muhammad sai ce to shi kenan shi ne ka fahimta kenan ubangiji da ya ma'abocin damka da ya ma'abocin damka ga kafirai kuma mai adalci ga muminai ma'abocin damka Allah ubangiji muna so karin jaya abokan gaban Allah karin jaya su a tarwar masu ka kiyaye ni ka isar min ya ya wato ainihin fiyayyen mai jin kai na'am haka abin yake an kamo min na fa'a me ina hajima ba'arsa ilai duk wanda kuka ga suna rigima da mu yan faira suna rigima ne saboda sun ga muna bin hanyar annabi Muhammad rigima da suke yi da mu suna rigima da mu ne saboda muna bin hanyar wanda aka aiko shi ilaina zuwa gare mu wa huwa baharul makarimi annabi kuma shine kogin girma majirmami to ta yaya za mu bar annabi saboda wadansu duk wanda zai rigima da mu ya zai kai rigima da mu mu dai muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mu je nabiyul huda annabin shari'a la yusul ila zaki na abokan gaba mai rabon alhairi abana la ahli rushdi ya bai- ya bayyana wato ainihin ga dukkan ma'abota shari'a ya bayyana musu kullum ma'alimi dukkan abubuwa na alhairai na Muhammad bi yayi bayani to arana sabila alhaq ana Muhammad ya nuna mana hanyar gaskiya da munafiqin kuma ya shi ya zama mai tsanantawa wajen nasiha yi mana nasiha sosai a wajen hanyar alkhairi alayhi salatu llah salatin Allah ya tabbata gare shi ahli almarahib eh ahalin marahi ne ahalin jiyajiyan kai eh ba shi kansa jinka to ana muhammad shi ne ahalin jinka eh shi ne ce ahalin marahi ne ahalin jinkai rasulullahi to mace la in gaba anna me dinuhu ghayru ghaib idan annabi muhammad ya buya gaba da gidan mu ba maganin sa ko ba mai zamani da annabi ba to addinin da ya zo mana da shi shi kuma yana nan muna tare da addinin wa nasiruhu yarqa Ma- masu taimakon addini kuma suna daukaka ya kasar salali sama da tsoro ruwan ɗaukaka ta daraja لقد هذا أبصار الحنيفة رتبة hakika wato ainihin mataimakan addinin musulunci sun tare darajoji duk wanda yake taimako cikin addini ya tare daraja da martaba ya same ta وخادمها يعلو mai hidima kuma ga musulunci ya alu yana daukaka ala kulli hadimi sama da dukkan hadimi هو الحق shi musulunci huwa al-haqq shine tabbas والنور المبين ɗayan ka zo nan an ƙarar ce huwal haƙu a nan ba za ka ce gaskiya ba sai ka ce huwal haƙu shi ne tabbas saboda an tabbatar ai gaskiya ne sai ka ce huwal haƙu shi ne tabbas musulunci kenan to mu je والنور المبين kuma shi ne haske mai abin bayyanawa وإنني cewa ni ba rama جردت عليه na tafi akan musulunci ba zan bar hanyar annabi ba ina nan akan addinin musulunci رقم عن في البعائد ya gama an fil bahani dan tilmi wahancin dabbobi kafirai kenan eh in kuma na bas a musulmi ne wanda yake hayaniyar to shine an fil bahani tilmi wahancin dabbobi jahilai wanda ba su san da bani ba ba duk wanda ka dauka yayi da mu je فدالي أن الأمر لله ya bayyana cewa lamarin daga Allah ne wanda shi kadai متى شاء هذا الأمر yayin da wannan wato matasha hazal abdu kulla ganaimi yayin da wannan bawa bahama ya tare dukkan ganimomi na alkhairi to lamarin daga Allah ne shi ya bashi ba wani mutum ne ya bani ba to صبرت لما ألقاه na yi hakuri daga abin da na haɗu da shi وربي كاشف جميع كل na san ko ubangiji na mai yaye dukkan bakin ciki ne inda kai hakuri zai yaye maka يا ترى ya ku jama'a ربنا da جئت yawa rubbana da yawa mutum yake nadamar abin da ya wuce a baya يحول حالي to annabi muhammad yana juya hali na وهو سهل يسر kuma manzo Allah shine mai tausasawa kuma mai sauƙaƙewa الله mai البراء wannan aiki shine Allah na Muhammad kuma mujasa ثم أول ذلك sannan kuma yana juya halin azzalimi ya mai da shi ya zama na kirki رقيب عليه sai shine mai kiwo ga halitta خالقي mai wannan aiki shine ubangiji na wa mutaddiri kuma mai juya al'amura بما شرعوا من Ya- كل yayin da makiya suka yi shirya a suka yi za shar'u fi bi zulmi yayin da suka taru bi zulmi da zalunci suna so su zalunce mu mu yan faira da masoyan mu من لي بفاهم waye zai fahimtar da su yace kai ku faɗi da yan faira ba tabbas akwai hadari wa zai ga makiya to بصير annabi Allah ta'ala basirun mai gani ne خبير shine mai kwararren sani قادر mai iko وانتقامه mai tsananin danka ga kafirai شديد على mai الأعداء tsananin azaba ga makiyayen adawa أهل su المظالم ne ahalin azzalimai أصبت على خير a العباد Allah ka yi salati a bisa biyayyen bayan annabi Muhammadu عليه السلام salati ya tabbata gare shi من كل قائل adadin salatin min kulli qa'imin duk abin da yake a tsaye to adadin sa eh adadin abin da yake a tsaye ka fa wani guri yace misalan Allahu alimun adadin misalin abin da Allah ya sani da yana kuma yace mana ana ihu mutakan mai kuka ya kuka eh wani guri kuma yake cewa mutakar na da inda na gaji Allah ya nabu salati to ya kuma ce mai to nan zai ce Allah ya nabu salati adadin abin da yake a tsaye ya ko sai ka je kai kuma ka yarda da mutum يقوم إلهي كل ذات صلاته عليه salati ya tabbata gare shi lau bihi daga gare shi salatin wa ilaihi zuwa gare shi milhu daga shi an subhanan lahi eh kun ji ko bihi daga shi wa ilaihi zuwa gare shi anhu daga gare milhu daga gare shi anhu daga gare shi alaihi mu salati ya tabbata gare su sa annabi muhammad
له من إله eh to ka zallace wani baitin mai له من إله eh lahu eh shi ne to alayhi salatu lahi salatu Allah ya tabbata gare shi summa salamu salami ta tabbata gare shi ma al'ali da alayen sa wasabi da sahabbai al-buhurul harari bi sahabban annabi sune koguna masu girma bihi salatu ya tabbata bihi daga shi ilayhi zuwa gare shi minhu daga gare shi anhu a gare shi alayhi mu gare su sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara karama to yace musulmi ومن يتقيه da dukkan wanda suka bi manzon Allah من مسلم wanda duk ya sallah in dai kai sallah sai bara ya ce ka fada talatin وصائم da wanda ya azumi muna ciki kenan wanda bai ba babu shi Allah ka kiyaye mu يا إلهي.
ya ubangiji ka amsa addu'a ta مصليا على المصطفى sannan Allah ka yi salati a bisa musababan zabi موت المغارب eh buɗe da ma- mai ba da ganimomi na alhairai يا رب إلهي na roƙi ubangiji na ليس للدهر غيره ba ni da wani matakar zamani sai shi shi kadai nake da shi Allah ta'ala ta وهو الواهب shi ne biyan alhairi المعطي mai kyauta da barri ga wanda ya bi shi wanda ya bi Allah ya biyayya Allah yana ba shi والظالم da dan iska shi ma na ba shi wanda ne mun ba ina ruwan sa eh ai shi ne wancan na bismillah ko arrahmanu mai kyauta a duniya ya ba wa kowa da kowa da mutumin kirki da mutumin banza arrahimu to na kuma sai mu eh kiyama ba sun kai sai mu su su su su su shafe bani yan fara da shi da masoyansa da wanda suke tare da mu mu barkan manzon Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa مبين لما شرع المولى وإني مؤمن لا